أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الذي خلقكم ولجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurinmu a markazin hadu sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna litinin uku ga wata na Ramadan hijira shekara 1443 wanda ya dace da hudu ga watan hudu dubu biyu da ishirin da biyu a darasi da ya gabata na jiya kenan mun fara suratul zumar mun kare bayani akan aya ta biyar mun shiga aya ta shidda lokacin ne kina insha Allah za mu tashi aya ta shidda a cikin suratul zumar izinin da bismillah azrama
بسم الله الرحمن الرحيم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها أنوى bayan bayani na aya ta biyar jiya akan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke tasarifi ko juya halittu na samai da kasai da abin da ke cikinsu ya gaya mana cikin kudurar shi shi ne mai canza dare da rana wannan ya shigo wannan ya huta kuma yadda ya sauƙaƙe mana rana da wata an ce sahara ta sahir kenan wani abu ne Allah ya halitta kuma ya bar abin mu muke cin more shi ya yi abin wannan don mu don wani amfaninmu mu muke cin more wani abu ba shi ba a yanwa yadda tsari na alkur'ani hikima ta Allah subhanahu wataala daga Allah yana ambato mana ko huda na tauhidin rububiyya saboda a dora ma bawa hujja a sashi akan hankalin shi duk da musan Allah ba sani na gani mashin Allah amma muna sanin Allah ta wa'annan halittun shi musan girman Allah ta Allah mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne don ka san girman mai wannan aiki wanda kuma ka san cewa matsayinka na bawa haƙƙi ne ga mai wannan halittu a mai wuya zuwa gare shi a yi abin da yake so ba abin da wani ke so ba shi ne hikimar shi wata hulun rububiya ana wa bawa shi guda ya gano girman wanda ake kira a bautawa ya ce shi ne mai kaza mai kaza mai kaza wani ɗabi'a Allah shi mai yanwa kuma ya yi kowa sanin ɗabi'a mahalin ɗan adam yau ɗabi'a kuka ɓangaren addini yau da mutane da yawa suna tsoron ababe da yawa ko ƙasa da yawa ko abu da yawa makamai da yawa makamin ma ba su taɓa ganin shi ba amma suna labarin shi rasha ta yi kaza amurka ta yi kaza wannan abin da suke da shi a kama kawo ba so da yawa ma barazana ce wani abu babu shi amma za a yada an yi makami kaza makami kaza na kaza wani abin tuni sun kai muku zuka tan dan kun san amurka ce mai kaza mai makami ku da tsaron ku taba ta ku ja bala'i ku da tsaron ku ce ku tace muku yi ko ku yi ku samu ku ne tunkarar ta wannan abin an sa muku aka da shi ake juya ku kun yi rada kun mai kauya dan ganin ga abin suka barka alhali abin makamin ba gan shi ba ba ka taba ganin shi ba wani ba na kai taba ganin shi ba amma tsoro kuke to ne shi dabi'a mutum kai shi Allah ya ga Allah shi da kun tauhidul rububiyya a gaya ma Allah mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne ta wannan abun zaka san girman wanda mahalicci shi ne kuma magana kenan yanzu an bamu labarin halittun samai da kasai da rana da wata sai Allah ke ce anan khalaqakum min nafsin wahida shi Allah shi ne Allah ce ku zuwa wanda ake magana da su zuwa mutane duk da Qur'ani ya zo mutum da aljani Allah ce wannan Allah da ake kira a kada da ibada shi ne ya halice ku min nafsin wahida da gare guda tun nan akwai sanin shukuri ke sama girman da hikiman wani mahallicin rai ɗaya yi amma diyon ku gaba ɗaya tun yin farko har ƙarshe gaba ɗaya duka da gare guda da ɗaya wani aka san girman wannan mahallicin kuma wannan ran shi kadai aka yi shi kuma daga jikin shi Allah ya ɗauka sai ya yi mata duna Allah har abin da ya sauna ke yi wai ba dan bayan wani gama gaman ya yi joni mata da miji a yayu a wani haka Allah tsara hikimar Allah ya ce wa min kulli shay'in khalqa zawjayn komai wani wannan Allah ne shi kudura shi nan ma wata hikima ta Allah ce ka san mahalicin komai guda ne nan ma cewa a gaya maka komai Allah ce mun halice shi biyu mace da miji ne wannan ya karanta da kai in mai ka gani mahalicin guda ne namiji mutum mace da miji dabba mace da miji ice mace da miji komai ka gani mace da miji ne komai ka gani sai an kai da ba gano ba suna magana ka yi ga wani magana to an ce an shiga hatsi ko dawa ko gujiya sun mutu an san damar da biyu a hili ne akwai mace da namiji to ɗan wa ba a ilimance masu ilimin abin cewa a jikin kwaya ɗaya in dai an shuka ta hoto ko dawa ko hatsi ko wani an ka ɗauka a ilimance ya a gwada maka ɓangaren mace a cikin tsaba ɗaya wallahi akwai ɓangaren namiji da mace Allah ya haɗa akwai akwai tabbas bai na hakika ba bayan imani abu ne hakika ba da mutu Allah komi bi Allah ya shi wannan iya karantar da kai cewa a shi mahalicin guda ne na yin komi biyu biyu da mutum da dabba da itace da kwari biyu biyu mace da miji ne ruwa wanda ke ruwa wanda ke shaka ka rayu akwai da ka taɓa ko positive misa kuna ya kama ka ruwa wanda ke shaka ka shaka kusa abin da ake cikin bibi shi ma biyu a cikin biyu ne akwai positive akwai negative shi da ke kiba kuran biyu ne komi Allah ka shi biyu wani ya karta da kai ashe mahalicin guda ne ba kama kama ne a wani kun kana da bakwai a tsari ne shi tsara ka shi haka komai soyi to kenan wannan maganar ma a komi biyu don kan wani ya tsammanin kuma wani kamar dole ne Allah bi ya joni joni ya yi joni din a sai Allah ya dama adam haka yi shi kurin matar daga cikin shi kada ya yi aka ta yi aka ta yi aka ta yi can ayi nisa a littar sun yi nisa ya wani su a kan shi ayyuwa ya yanzu abin kuma gani kun dole biyu ne sai allah ya harto ya hudu da isa daga maryam shi kadai kuma ce ce ba mijin kuma aka yi aka yi mutum daga cikinsa wannan allah ya zama allah mai iko ne wannan tsari ne cikin hikimar shi tsara a yi biyu mace da miji amma ba dan wani iya wani ba sai ya juni game ga mutum na adam allah mai sakon kun sai kun ne ya ce bayan shi ya halice ku daga rai guda wannan ran guda ya hudda mata daga jikin shi ya ce wa an zara lakum min al'am saman da ta kuma ya samu nan sama wace ya samu muku dabbobi na ni'ima dangogi za mu ce takwas shanu mace da miji karaƙumi mace da miji shanu mace da miji tumakai mace da miji akuya mace da miji takwas ke wani ake nema na dabbobin ni'ima to wannan Allah cikin ni'imar shi yayi wannan dabbobi dan amfanin ku su suke rayuwa da ku sauran dabbobi da kake ciki sai ka haro da kai ma da harota ce ma iyawa da mun jalin ma baka shiga ba sai ta halaka ta kai amma wannan ai kama Allah ya sauke su ka kama raƙumi ka hau ka dora mai kaya ya take inda kake so ka kama saniya ka yi ta maka ban ruwa ka sha madara ka kama ka yanka haka rago haka tumkiya ku ci nama a ci ayyar majalisa da makon ba nama jiki bai rayuwa da nama kuma allah ta halitta kuma rayuwar ku hirsu da rabu naman su ma rayuwar ku ce dole tsarin allah ne ya tsara muku komi abin da ya so ke yi kuma ni'ima ce gare ku da dabbobin manya da ƙanana kowanne allah tsara kuma sauƙe musu ku kuma kowanne ko da karamin musamman magana rago ne ko ce ko magana saniya rago wannan tilkiya da aku yanda Allah mai da shi kura akwai mutan kare shi kenan da abu ne Allah ba su dama ba ka ba ku dama yawo karimi sai ya kama ya dabba ya kama yanka ci dole ne wani abu ne kamata mu gode ma Allah subhanahu wataala yayi dan mu dan wani mu eh mu mallaka mu kama mu ci eh Allah kara mu imani to wannan kenan Allah shi wannan nimomi bayan ya muku dabbobi ya ce ya kalufa kun fi butun ummahatikum khalaqan min ba'da qalb fi zulmatin salat kuma Allah shine ya kalufa kun fi butun ummahatikum shine shirye halitta ku to wanda aka da wanda za a yi cikin hikima shi shirye halitta ka a cikin cikin babanka a cikin ciki cikin duhu uku ga cikin mayewa ga cikin ciki ga cikin mayewa ga cikin aka cewa wani abin da ke rihi wannan da ya sama shema wannan abin da aka cewa da ake hudu yaro bayan an haihe shi wani wani laban labanin eh ita ta mai gozo ma wannan level level level level ga shi kake su akwai rigima ta yi Allah mai jinjiri ne kadai ka dole jinjiri amma ya shi ne dole ubar rigima ya ta mu mu jama mu muna kaza iya ta tsaro sai ka kalle shi ka doma ka dauka ma amfani da mutum a cikin ciki kalle shi Allah ka tsaro a cikin ciki sai kullun adam kullun budule ne shi dan karimi gashi kullun gashi dan kullun ko ni gashi nan ba abu kai abin a gashi amma wani shirin wasu tsohon duniya ka ba kasa ya buga kasa da iya su tsawo ya isa sai mu kaza mu kaza an mai kaza ni za amma kaza sai ka kalle a can ya aka rubutu na aka gariba ya aka yi karutu da lokacin hudoka da gaugawa a wadda wani abin ka aje ma ka sha na ruwan ka mutu da gaugawa a yayi maka ya an ɗauka allah uku amma ya shi dubu rigima na adam wallah kun tsara ka kalli kanka kurin wannan hali wallah kun tsara kai tunani ka kalli yadda ka mutu zaman da a cikin ciki ma ya ga wata takwas zuwa tara ba ruwanka da zahi ba ruwanka da ɗari ta tahi ta kawo ta kai ta kawo ta kwanta ta kana nan a wurin da Allah ya jira ta yi tsaye ta kwanta ta tashi kana nan an tsare ka ba ruwanka da komi a ba kuma Allah ka yi bincike a yi da mance yadda ake rayu da kai yin lata abinci irin mushinkin tsarin da aka yi abin da ka ce za ka farma abin ya juya ya juya ya je ya zama muka abinci don ka rayu wannan kaɗai wani ilimin kaɗai mutum ya tsaya kalli yadda ake ce da shi a cikin cikin wallahi mutum ya ƙara imani kasa abun kuma ba wata na'uwa ta kuna abun da zai kun gaci ba wani na'uwa da suka ta gyara ta yi kun haka aka iya wa kun ko kun kallo ne ke kun ilimin kallo ake kun kun kallo ne ake kun kallo ne kun ake ba mai gawo mai wani aiki haka ya tsara kun abin ya tafi mu lokaci hutu kuma lokaci ya ruftowa ka hutu duniya aka hutu ka kuma Allah nan ma hutu kan san karanta yadda Allah ke tsara mace ina ga wani tsarin ta hutu ka san mace ka san kuma da kake hutawa da ake kuce ake kake hutawa in Allah ya wata wani na'urar da ɗan aiwata zo abin zai buɗe da abu ya gyara wani ruwa ya zubo tsara abin ka fito cikin lahiya kuma Allah ya fara maka aya da abin ya ɓace sai an yanka na wata a cikin mutum goma an yanka ɗaya ɗaya na cikin talatin a ci an yanka wannan wannan ma aya ce da ake operation ya hudu inda Allah zai bari kowa ya yanka gina mai ko mun aya ce Allah bara muku amma ki wani tsarin amma haka ko a cikin kurin sai ka hutu kurin sai ji labari wasu tsarin Allah bara muku aya wani lokaci sai ga abin an samu matsala sai an yanka inda kowa haka ne abin ya yake na ko matsala Allah shi da mu Allah shi halice ku a cikin ma'aiwarku a cikin duhu uku shine duhun ciki duhun ma'aiwa da duhun mashaimakin wannan wannan ɗan yayanin da take rida da zalikumullahu rabbukum to ɗan wannan abin da aka jiro gaba da Allah ce wannan ne wannan aikin ma shi ne Allah ubangijin shi ke wannan aiki aikin shi ne Allah shi ke maki wannan aikin ma da haka da hulmulk to Allah gaba daya shi ke mallakar mulki gaba daya mallakar mulki da hulmulk la ilaha illa kuma tabbas wannan Allah mahalici babu abin bauta da gaskiya sai shi fa anna tusrafun mutane ta yaya ake juya ku a kawo da ku daga Allah wannan mahalicci mai wannan kudura tsaya ta zai da a juya shi ala kama wani banza ya kama wani banza ya kama Allah mai wannan kiwon mai wannan kudura gabar shi kama wani ta yaya na ko abin zargi ta yaya za a juya mutum daga wannan Allah wani mahalicin a kai ka zuwa ga wani Allah shi da mu ci gaba إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور نعم الله سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم kafu gawai da ake kira ana jan hankalinku ku koma ga Allah ku bauta ta mu Allah ku zaka zaka zaka kaga wannan abu ne wai Allah kama kama Allah wannan abu a zuwa gani Allah kama a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in takafuru bana dukan mutane inda za ku kafarce ma Allah kuwa fa'ina labinin an kuma Allah bai bukata kuma ne bai bukata ba komai da ba abin da zai da na kuma ba na yake bukata na ku Allah mu da ci ne bai bukata wajen kowa amma a lokaci guda wala da zai ba da kufa bai yarda ba wuce kafirci bai yarda ba ya kushi ba wa ya butulci dan butulci ne bai fara dan kai butulci yace haka a lokaci guda wani tashkuru yarar da lakum in kuma kuka gode ma Allah Allah iya san ma'ana ku zama ma'ana masu godiya ku ba wannan kai za ka yi Allah ya baka lada taka maka iya saka mai godiya amma ba shi kawa ba amma Allah ya yarda da aikin kwarai amma da aikin banza ba ƙarƙashin ibn kasir ta kawo ta ruwa ya kamshi na wai musan da cewa Allah subhanahu wataala mabukaci bai bukata wajen ruwa musulun hadisi kudusi mashahur da Allah ke cewa ibn adam ya dan adam idan ga yadda ta yi ce mutane law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin min ma zalzalaka fi mulki shay'a ce law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi afdal rajulin wahidin minkum ma na zaka min mulki shay'an ya cewa bayina ya ibadi ne kalmar ya ibadi ya bayina inda yan farkonku da yan ƙarshenku na mutane da aljanu suka zamanto gaba ɗaya tsoron allinsu kowa tun farkon adam da wanda aka yi ta halitta tun adam har yau wani shekar dubunnai ka zama da mulmular kare ko kuma annabi ce hai wanda za a yi har karshen tashin kiyama gaba ɗaya a gama su a ce dukkansu gaba ɗaya tsoron Allah su ka dauki wanda ya kowa tsoron Allah imam malaka jibril ko annabi sallallahu alaihi wasallam a ce tsoron Allah kaf ya ka tsoron Allah kowa wani Allah ne ya ka tsoron Allah kowa kai to wannan wanda ya wannan ne wannan su Allah ce buku ƙara komi a cikin mulki ba abin da kuka ma Allah ba abin da kuka ma Allah ya ce haka a ce tun yan harkon tun adam da wanda aka yi ta yi wani shiga dubunnai da wanda za a yi tashi kiyama a ce kowa a shegar ta kamsa da misalin su ce ba wani shararri fir'aun ko ce dukkan su kamar dukkan su kamar fir'aun suke zuciye zan zuciye fir'aun akan kawuci dukkan su gaba daya ya ce haka ne zamanto ba ku rage komi cikin mulki na Allah modaci a ruwa ta harkar da ke cewa lau an na awwala ku mu'asira ku wa'in suke wujin da ku kamun fi sa'idun wahid fasa'alo ne fa'ala ta kulwa da mutum masa'alatu ma na tsarkar ma inda shi in yake cewa inda farkon mutane gaba daya da mutum da aljani duk wani yawan da dan adam na farko har ƙarshe da aljani duk iblis da wani aljani da aka yi ta yi da wani za a tashi gaba ɗaya ake magana wata magana da wata wuri akai sannan ma yace wannan yau na gaba ɗaya ce duk an farko ƙarshe gaba ɗaya a ce Allah ya ajiye ku a hili guda duk wannan bayi da aka yi ta yi na mutum da aljani Allah ta ku a hili guda ajiye ku kowa ya ya daraji abin da ke so Allah barka za Allah barka za Allah ya ce kowa ya tambaye ni abin da yake so kuma in ba kowa abin da tambaya ya ce in ba kowa wani abin da yawansu ya ce bisa rage wani abu a cikin mulki na ba sai kamar da ɗan kasa allura cikin tukun karun ta rage wani ta yi kita inda masu amaru ko sai halaku sun ma'uwa su turiya faman waje da khairan fa ne hamadillah mun waje kai zalaka fa la lumana illa nafsi ta da haka mutane kowa ta kanshi aikin da ko da haka kenan ba ruwan Allah da kan kukewa kowa ta gagar kai da haka Allah ce aikin da kowa ya yi ne ake ƙididdigewa a rubuta don haka wanda ya samu aikin alheri a takardun shi ya Allah godiya da ya mashi muwafaka da gano hanyar sadaka wanda ya samu aiki mara ke muna a takardun shi wa kai da kowa da zai shi ta haka yan wa Allah idan muka kan muka wa shi muka ba wani kara mashi ko yi wani rage mai ko bayi muke mabukata a wajen shi ya ce in takafuru fa inna la gani wa an idan kuka kafirce ma Allah Allah dai mawadaci ne game da ku bai bukatar wani wajen amma a lokaci guda wala rada li ibadil kufra bai yarda ga bawon shi kafirce mana bai yarda da kafirci ba iya fushi da shi wayan tashkuru an kuma kuka gode ma Allah ya rada kuma Allah zai da ki wala tadru wazra tuzur ukhra kuma wata dai ba ta ɗaukar lahin wata rai kenan kowa abin da yi ne abin da kai za ka yi za ta dan babanka dan duniya ne kai da kwarar ce a babanka ya maka jaraba haka idan kai na kwarai na ce ɗiyan ka lalace ban kai naka ba ruwan ka su ta kansu suke suma Allah bai ɗora ma ɗa lahin uba jan uba shi a ɗan duniya haka uba bai ɗaukar lahin na ɗan ɗan duniya abu ɗaya ne in ma an kama uba kan ɗiya wajibci da Allah ya ɗora mai tarbiyya bai ba shi ne laifin shi Allah amma ba dan ba wai dan misali ya mutum ne biyar da lalace ba ruwan shi Allah bai kama da da laifin ba ba kama ba laifin da kowa ya daga kan shi hatta na kusa ta shahara cikin al'umma tana kama cikin cikin rayuwa ta magana wanda suka zo ta hanyar zina da ke cewa wai ba su shiga aljanna shikenan su zo sun wannan wani wani bayanin abu ne wanda kana ga abu ne kai bai haika bane ba wallahi da yawa ya zama tun matsala da wasu wannan shi zai tsaye labarin ƙarya ba da gaskiya ba an samu su rauni ana cewa shi kenan wai shi ɗan zina ɗan wuta ne saboda wai da kaza aka yi shi bai shiga aljanna kenan sai ta abin da gara makon in wa laifin Allah bai kama wannan nasan Qur'ani ne haka nan sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa yasir bin yasir bin min zina bai shi wanda ma'anar ruwaya annabi ya ce ɗan zina bai da alaƙa da laifin wani shi bai da alaƙa ɗan zina wani shi yadda ɗan kowa zai shiga aljanna in ya bi Allah haka ɗan zina kana kallo kai ɗan asali sharihi ne ko gaba ɗaya ko ahlul bait ko wallahi idan muka bi Allah ya danka a wuta ɗan zina a gidan aljanna wallahi ba ruwan Allah ɗan waye kai me kai waye kai ba ruwan Allah kai ɗan waye kai ba kai ba abin da Allah ya ce dan haka kowa bawa ne na Allah wannan Allah ya kaddara ya tauna hanya shi me laifin shi me laifin shi Allah ba zalimi bane ba Allah halicci ta wani hanya yaye me da azami azaba akan abin da bai ba kuma mutane su zama ganowa kullu shi muke bayani cewa inda za a adalci sai a ce uwar su ne shagu ko kuwa su ka shiga daga shi ne in na shiga daga ce uwar su kai ana ce shege ta ta ga mu uwar nan su suka shiga daga to su ma shagu suka shiga daga in suka tuba suka gyara Allah ya zai ta sa ta aljanna kuma shi ke shi kuma kuna mai azaba ta samu dama ba abin da ma ba gaskiya bane ba idan wani suka shiga takar su uwayen Allah zai gaharta musu ya musu tubo su ta gidan aljanna ina da shi din da bai laifin komi a ce shi ke wai shi wai wata to zala arabi zala arabi aba ya aljanna zala zala arabi zala arabi a ta baci Allah ke kai gidan aljanna na wata zala arabi ba wannan ba da wawa to zala arabi ba dan ba gida bane ba shi wa kurin da ka da ka kasa fasar dan dan lokacin za a yi dan tanne za a yi dan lokaci ne su kalli yan wuta su kalli yan aljanna su rika fata Allah sa suna abin ya burge su kuma su kalli yan wuta suna da matsari haka dan lokaci ne gaba daya wa an ce wannan mutane abin da yake malaman hadisi suna cewa malaman tafsiri mutane ne wanda ma'aunin su yazo didi ma'aunin lada bai rinja ba da zini sun ake aji an dan lokacin sai dan lokacin wanda gaba ya Allah ya sa gidan aljanna gaba daya ba ba zama gidan to da ba gidan zama bane ba dan lokacin yanzu ayi da kenan ce in ɗan zina in dai ba Allah wallahi kamar kowa shiga aljanna bai da alaƙa da laifin su ma uwayen suka shiga saka in suka tuba dan wani haka wanda Allah ya kaddara ya zo ta wannan hanya lalle ba da kai amma wannan alaƙa ce tsakanin mu da mutane mu'amala ta mutane amma a wannan tsaron tsakanin ka da Allah ba abin da canza ni Allah ka cewa inna akramakum inda Allah taqafu ba ruwan Allah wani dan wani jikan wani kurin muhi tsoron Allah shine ba wani da Allah bai yi ba gidan aljanna da ɗan wani jikan wani a ɗan wani haka gidan wuta aiki ne kur Allah ta Allah ta wutar makan jiki wannan kuma mutane wanda suka zo hanyar koyon su hakuri haka Allah kaddara su ci gaba da neman gahara ga uwan eh Allah gahar ta musu ta kuma ka ba Allah abinda Allah ke so ka bi sai za ka ji kanka kaman kowa ba wani bambanci a wajen Allah kowa ba Allah ke da mutum haɓun zuzu duk bawan Allah ne ya ce sun ma'ila rabbikun marji uku yanzu bayan wannan rayuwa ta duniya allah ce kuma zuwa ga Allah ne makomaku Allah zai mai da kowa dole ka so baka so ba Allah zai mai da ka lahira yadda a cikin munan gaba ɗaya duniya ba wanda Allah aka shawara shi daidai kaza za ka zo duniya yanzu ka shirya za a kawo ka duniya ka ɗan shekara kaza a maka shawara ko da ɗan gidan ko ko babanka ba wanda Allah ba shawara kowa kurin hakuri da kashi a duniya ya wa amdawa ko a gaban oshi ko a gaban wani ko a nuri haka mutum musamman kanmu ba wanda Allah shawara shi to wallahi ita ma lahira haka shi ba wanda Allah zai ma shawara za a kai da kai wa'azi da maka kayi ba kai ba dai lokaci kuma Allah yake ma lokaci iyawa kana barci zaka wuce iyawa a cikin mota iyawa a jirgi iyawa kana tafiya shi dai Allah bai shawara da kowa yanda shi ya so ya kawo ka wannan raba ta duniya haka kuma lokacin da ya so zai mai da ka zuwa lokaci shi ne kura magana kenan to wannan komawa inda a koma ka ma ba shi ke da ma kare an mutu ita fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun shi sai dana alaki alaki cewa lau anna idza mitna turikna la kana mautu rahatan li kulli hayy to walakin idza mitna bu'ithna wa ba'da za tus'al an kulli shay sai dana alaki cewa inda har muka mutu shikenan bar mu zai an kare to la da mutu za zama hutu kamar da baturi ke cewa mutuwa hutu shi baturi ka huta ke cewa mutuwa hutu shi shi ke an kare ka huta kenan mutuwa hutu shi shi ke an kare an kare an huta wai zan ba aiki da zamu mutuwa ba ba Allah ya ba hutu haka mai imani ta huta ya ce a sadar aka ce inda har muka mutu bar mu zai dan mutuwa hutu ce ya ce amma lamarin ba haka bai ce in mutu ta da mu zai kuma za a wani binciken abin da muka yi a rayuwar duniya ta haka kenan rayuwa ce muke a nan kuma lokacin da Allah ya zai mai da mutuwa gare shi abin da ake fata ga mai hankali ka yi ƙoƙarin kayan tanar jin ta ƙari kayan ka koma waccan kuma ba ma shawara ka san me ka shirya zaɓi zai mai da zuwa gare shi kuma ba mu labarin ce sakamakon abin da muka aikata a nan duniya inna wa alimun bi zati sudur kuma yake sanar da kai shi Allah wanda za ka mutu a mai da ka zuwa gare shi maka hisabi kuma shi ba abin da ke zuwa gare shi ake ga maka ba magana ba wai a zuciya abin da kake tunani ke fansa kai tunanin kaza Allah ya san da shi balle abin da ka aikata wani ba a yi ma sai shi ce Allah ya alamu ma kana wa ma ya kuru wa ma lam yakun zakana kaifa yakun Allah ya sa abin da aka yi da abin da ake da abin da gaba abin da ba ma an yi abin yanzu kai Allah san komai kin Allah san komai cike waje ya san komai zuciya da kai ma da Allah san da mu zai tana na kare kina wannan ana karanta da kai wanda zai bincike kan masanin gaibi ba abin da yake koyuwa da shi hatta abin da yake cikin tunanin yan wata haka za ku gano wani ababen a aikace Allah subhanahu wataala bai wani sabanin amurka wani ke tsammani kurin duniya haka take wa kana kurin abin da zai waye wuce kurin aje a dawo a yi dare a rana haka kurin ba wani abu Allah ya kare kurin kuma komi iya gudana yadda ya tsara shi wallahi komi iya gudana yadda ya tsara shi ba abin da yake canzawa akan ya tsara shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zama kan wannan kadiya sun sanar asuba ba ya hau mun bari yake da sahabbai abin za a duniya abin za a gaba har tashi kiyama za a yi kaza a wuri kaza sarki kaza iko kaza al'umma kaza za a yi kaza abin da za a yi har tashi kiyama eh iya bayani har tun asuba har azhar ta iya kan minbari tun asuba iya kan minbari iya huba har azhar ta ya san ko akai azu ya koma minbari ya ci gaba da bayani halla shi sai ka ce wannan kuna ce sahabbai wanda ya rike a gaba shine mai sanin mace kuma cewa abu da yawa cewa mun mance abin ya yawa sai abin in ya zo ya mutuna wani abu ana annabi ba mu labari kaza da kasance duk abin da ai an wata masala kan shi ya cikin annabi nabi sa'a annabi kan annabi da kan yanzu amma labarin zai zo da ya ga yin mutunta shehu da shehu dawa da kamar shi za a yi wani annabi ƙarshen zamani a wuri kaza da garin shi da siffar shi idan shi da hancin shi da komai a rubuta cikin a taura shi yasa wannan kace Abdullahi bin Salam kace Abdullahi bin Salam ke cewa wallahi daga manzon Allah na yi sunan shi da ɗanan ciki na sai saboda ɗana wasu abin da kai ba ce wannan kurin yadda na karanta haka daga Muhammad yadda yake a taura yadda yake za a kuma shekarar dubunnai amma Allah hatta da abin komi a rubuce na karanta da kai Allah ya shirya komi shi duniya ba ta yi a kana da kurin da ni gana da komi a ƙarfi ta wani abu zagalo bayan manzo Allah ya zo sadaka nama nawa abin da annabi ya za a yi za a yi kaza kuma za a yi wakala a sai zan kisa wata wasu ta wasu ko ta ta wata kanta zaman ta aya ta wasu annabi da rawish shi ga sabai labari wani zai zo muku mai suna wais bin a'id alqarni sunan shi sunan uwan shi sunan kakan shi da sunan kabilar shi yace zai zo muku cikin madad na yaman mita yau da kasar yaman ya ce wani bawan Allah yana da addu'a mustajaba tafiya ya karɓa da akwai hata da halin da biya ya ce iya da uwa wadda yake ma ƙoshi ɗaya mutumin libya da ƙoshi kuma na ce ya yi samu albanas ya yi addu'a ya warke amma akwai wani wuri tash da banzara hanyar haka shi ne bai warke ba a jikin shi wuri tash tun abin abu annabi a gaba abin zai zo ba wake wasa bai labari wannan bawan allah wanda ya same shi ku doke shi addu'a yana da addu'a mustajaba tabbas ta sake sai da na ali annabi sa sai da na ali ita sai yake ce ali mai tsiyatan mutane a duniya mutum biyu ne kuddar bin salih wani shoki tago salih mai tsiyatan mutane su kuddar da wanda zai soke ka a nan jini suka ge manya ka wurin da za a soke ya dangula musu kuma alhaka ka musu yin annabi wurin da gwada na aka soke shi kuma jini suka kuma Allah ya cika wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya subhanallah wurin da arabi da shirka daga tarab tace subhanallah annabi kan haka sai tashe kuma sanar ya rasulullahi ta ce mutan da ce yanzu malaika jibril ya zo ya ban labarin ɗana wannan ɗana cikin wannan usain ya ban labarin al'ummata za ta kashi ɗana jika na usain a wuri kaza ya kamun ƙasar wurin ƙasar wurin a gura musu in za ka shi jika shi shekaru nawa kuma haka aka yi shi wasu shan gani ba umar annabi ya bar duniya ba wanda ya ga wasu abubakar ya hawa lifanci ya bar duniya ba wanda ya ga wasu he umar umar ma ya jima iya iya tambaya ya ga mutane sun zo ya tambaya a fikum uwais a cikin wa kuma suna uwais da su cika babu ana haka yi wata wata shekara ce da ta zo suka ce ka wannan sunan akwai wani yana sunan can cikin amma iya can mai iya kula dabbobin mu ba kwa ba ba da ba cikin mutane ba ba kwa bane ba can a cikin mutane can yake iya cikin ajiya na ake agaji da dabbobi can yake ake agaji ke dabbobi haka zai kula shi kula dabbobin zai ce akwai mai suna akwai mai suna umar hanyar da su umar silala ya fi silala silala yi wajen wajen garkin su sai same shi kuwa ta ba wa allah suka yasa kai ne wasu ce ne wasu bin ayi da ce ne alƙarin ɗai memora da ce ne sunan shi uwan shi kakan shi ƙabilar shi kuma haka da haka ne duk tambayar da ya ce haka ne yanzu umar kenan ya samu abin da ke yace kana da uwa kana da uwa yace kana da uwa an ce kana mata biyayya ko ci kwale ta gaskiya masha Allah yace ka ta samu albaras yace eh na samu albaras ka da kuma ta wurin ko yace eh haka ta wurin ki ta amma an ce akwai wani wuri dan guntu a gurin wannan ruwa ce ga tanta ruwa mu farko musulmi yace eh haka nan dala dala ta bula bula mun gani sai mu yi mushi ko ya ga wurin da annabi gamsa yanzu umar kenan tabbas ya ce ba a wani sake mata tambaye ita ga umar ya ce annabi ba mu labarin za ka zo amma ya ce mana an ka zo mu riƙe ka mana addu'a ce ka roƙa mu Allah dan wanda Allah ya ƙara zanu ƙara zane ya san ƙara zane ƙara zanu wala san dai kayan ma dai ka aljanna san jima ka aljanna kaza an jima ya samu na arme ya samu na gida ya samu na gida kalli mutane umar kuma abinda ce mashi ya ce ka roƙa mun allah a yi naka fiye da allah gamta mun kuma duk da umar annan ya bai misali a jini amma ya tafi da ka roƙa mun allah gamta mun kuna an ƙari yanzu na yanzu na ka bashi akwai shi in na ka bashi zai na yake amma gamta mun shi na kar shine garanti aljanna ta ta ita garanti ina gaba ka kariya ne haka umar ya tafi shi baɗi umar ya dawo ya tambaye suka ce ka mun bayyana bai zo mana ba ta kusan kusan mutum wani kusan shi kawai daga wasu wannan musamman girman shi musamman nan shi ba wannan mutum kaza kaza masa labarin shi yo ai ai fata a koma gida ai a koma gida ko aka mai ta ya tsaye an ce hayo ba labarin shi inda inda kai din samu an samu wani lamar wani kwan Allah ya bokan ce ya samu kudi ma Allah kai ya ce kai sai da musa ba kada kuna annabi labarin ka to shi dan gudun fitina ko ya tsere da gudun fitina mutane ko tsere ya bar ya suke ci haka wa kenan a saka ce Allah su Allah ya du ya komi a cikin tsari Allah masa dan gaibu ne komi da yake kana Allah ya shirya komi wallahi sai mu da kuma sani ba duniya tana kai cikin tsari da Allah ya ko lokaci da nashi da abin da za a yi da abin da ayi Allah wani ya shirya komi ba abin da ka hakurin karatu bai zo ka karatu ne Allah shi da komai shine cewa Allah innahu alimun bi zati sudur Allah masani ne ga ta cikin ibada zuciya ta cikin irshi ci gaba wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار نعم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه هل مسجود بكتب Allah ce mutum ɗan adam jinsin mutum idan ya samu wata matsala duk wata matsala talauci ne rashin lafiya in ma me da na matsala ta mishi da'a rabbahu muniban ilayhi daga an koma ga Allah addu'a kurin Allah ka warware Allah ka bana kaza sa mu cikin addu'a eh sa mu cikin addu'a ko matsala addu'a kurin yake mun ya koma ga Allah gaba daya to sai ya koma ga Allah summa idza khawwalahu ni'matan min wannan matsala da ya shiga ta rashin lafiya ce ta farauci ce wani abu da Allah ya yi min ya canza min da ni'ima ya samu kuta da cikin wannan durukin na sai ma kane domin ilahi sai ga kan bashi ba ya mance wannan zama da ya kuma Allah ta addu'a ta wane ne yanzu ya yanzu ya shiga harkoki kuma kurin harkoki kurin da ga musallama ya yi kokari eh dan zawa ke dan zawa ke zawa zuma da yaji zuba harkoki malam wallahi harkoki uzuri wallahi ba samu dama zawa zuma wallahi ba da dan zawa da iya zawa yanzu bai da mu harkoki kurin amma da kullum shi ke farawa shi da fara na'am na'am da harkoki sai sai ne wa harkoki kurin an tsara har bayanin mutum ya gara ya to zaga gara kenan da farko matsala ya ko amma da ka samu nima sai manta kaman ba shi bane ba can da ya koma ga Allah ya kasanta ka kai ga Allah ke da kibin lamarin Allah da ya samu ni'imar shi ke rashin manta dama shi matsala ce ta wani muna da muka taso abokinmu ne sai iya neman bak baka ce ana sallah asuba ba ta bari shi sallah asuba sallah hamsar baka ke nema shi kenan aka yi fiyafiya kawai samu sai bige da ya bige kiri shi kenan kara ɗaya da biyu a saba ta yi sai ɗaya ta cewa da wani ta shi ke juya haka ya matsa mishi ta kai dan baka gala bakin na samu wanda ya ka shafa lalata Allah sai da mu sai da mu mutum da ta shafa ba wani asala ta ba da kuma ce sa bakin ba ta ka shafa kai da lalata wallahi a ce Allah ya tuntun babba ne cikin kasar iya cikin manyan manyan mutane su wallahi wani lokaci ta kamar magana amma ko ana masu masha daga baya sai kuma an koma gaskiya zai fahimci a cikin masha Allah sai mutum ya abu kenan dan wani abu ya samu yawan ta kullun shi ke ta sha mai kai zai sallah saboda dama iya da da mai zuba kin samu ya kai ya sha mai lafiya kai kai kai yace halin mutum haka yake wa idza massal insana durrun da'a rabbahu munibun ilayhi idan wata cutarwa ta samu mutum za ka ga ya koma ga Allah yana ta roƙon Allah sun ma iza hawala wa ni'matan minu idan Allah ya canza mai wannan cutarwa da alkhairi da ta nema na sai ma kana da ilai min qabal zai manta da abin da kiran da yake ma Allah da yake ya manta wa ja'ala lillahi andada yudilla an sabili har ma na adam da zai sanya Allah kishiya ma wata ma Allah mana ya bar hanyar Allah da Allah ke so da da bayan Allah zai koma ya butulce ma Allah gaba daya qul tamatta'a bi kufrin qalil innaka min ashabin nar nan kai magana ga duk wanda zai zaba hanyar kafirci ya ga ita ce ya bar abin hanyar Allah baki jin da dan kadan tamatta kai dan kashi dan jin da dan lokaci gajere ka kare amma kana daga cikin masu ma gidan wutan duk kawo gidan wutan kake shakka kai magana sun ita ta in ka huce kabarin mushriki kan ma kai shakka kamar kwashi almushi da wata kurum inda mutum ya mutu ka huce kullum wuta ne kurum bakan kwala fa ci gaba أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
na'am إنما يتذكر أولو الألباب
an wa bayan mun ji irin wannan butulu
sai Allah ke ba misalin mutanen kwarai kullum za su mutumin banza haka da na kwarai mun ji da wannan butulu mai koma zuwa ga Allah cikin halin matsala kuma in ya samu ya juyi ya ce amman huwa qanitun ana allai sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah shin wa za su zo daya wannan wanda muka ambata a baya da wanda yake qanitun ana allai wanda yake kaskantar da kai iya bautar Allah cikin dare lokacin dare ana allai imma farkon dare imma tsakiyar dare imma ƙarshen dare duka da lokacin ibada Allah ne duk da a fadaliya ƙarshen sun na ƙarshe yaji mana nan iyaye ba masu ba masu bautar Allah cikin dare tun daga bayan wa isha kai sallar isha duk abin da ganin sallah ya cin kiyamar ne tun daga bayan isha ko tsakiyar daren ko ƙarshe nan ƙarshe ne wanda ya yi kuma da ni yikon yakan yi kai duk da ya yi amma baka iyawa za ka yi ta ka ɗauki cikin na harfarkon manzo Allah ke ma Abu Huraira wasiya kai wuturi ka har kwanta kaka kwanta baka wuturi ba duk me ana kenan guje ma barin shi ko ya san halin shi na makara an kwanta ku kenan duk ɗaya ne da shi a kamar a cikin daren kana bautar Allah kana ko da ka yanci ka abar da yamar da yanwa ka abar da ko da ka yanci kai yace wanda yake bautar Allah cikin lokacin dare yana mai sujada ya ruku ya sujada a tsakiya duka tsakiya mai tsakiya mai yana da akhira wani iya tsoron lahira ويرجو رحمة ربي إياه ومن إياه وراء عذاب الله إياه واتر رحمة الله مي ولا هالو بس من دنيا كني أنا نيما الجنة أنا نيما إيه دوتا حتى أنا متعداش كلام الدعاء نيما سري دوتا نيما سري الجنة شنو بعض نيما الجنة da gidan wuta to me wannan hali mai bin dare iya bautar Allah iya tsoron azabar Allah iya neman rahama ta Allah sun zo daya zaci kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun tambaye mutane ga musu za su zo daya za su daidaita da wanda suke da masaniya masu abu akan sani da sun zo irin jahili ko a wani bangaren duniya ba a gama jahili da mai ilimi ko a bangaren duniya ba san zo ɗaya ba a kowane bangare na rayuwa to inna ma yatazakkaru ulul albab amma duk lamarin da yake amma ba kowa ba yake gano da wannan magana Allah ce mai ganowa mai hankali shi ke gano misali ka sa shi masu hankali ci gaba قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم Allah ya ba mu nashi umarni ga ya musu ya kira ya bayina waɗanda suka yi imani ke taƙo rabbaku ka ce amonu kuma ce taƙo rabbaku nan ma'ana mutum duk da imanin ka ka ci gaba da neman kusantar Allah tsarin imani domin imanin iya ƙaruwa da ƙaruwar aiki kanka saka ta shige da mun imani a imani iya buƙatar iya buƙatar hatara iya yawa wata ka jara baya
sai daga yan wa annabi sallallahu alaihi wasallam ke addu'a wani da aya wa'azi ne gare mu an ce cikin addu'a da yake yawan ta yi ya muqaddimul qulubi thabbit qalbi ala dini ya Allah mai juyo zakata ka tabbatar da zuciyata kan addininka annabi ya yawan addu'a za mu ce kenan ka roƙi Allah Allah tabbatar da kai ya kare ka daga sharrin shaytani kenan bin hanyar Allah yawan ibada iya ƙara mutum imani tabbas ce ya bayi masu tsoron imani ku ci gaba da jin tsoron ubangijin domin lillazina hasanu fi hadhihi dunya hasan Allah ya alƙawari ya tabbatar ma duk wanda suka kyautata aiki a rayuwar duniya to suna da kyakkyawa an ce sakamako na gidan aljanna shi ne babban hasana za ce masu imani wanda ke ɗabar abin Allah ke so hatta a duniya suna rayuwa kyakkyawar rayuwa kamar saɓanin marmar imani suna rayuwa cikin hutun zuci cikin nishaɗi cikin nutsuwa tun daga nan duniya in dai ka kyauta aikin da Allah ke so kayi to kana alƙawari a wajen Allah za ka kyakkyawar rayuwar duniya da yana tabbas wa arzullahi wasi'a sai Allah ka magana ƙasa Allah zana faɗi in wani ta magana domin mutum ya kawo uzuri cewa inda yake ko tsangwama ana gaban Allah ana ka ibadar Allah wani gada za maka ka ɗauki hujja ta wani magana ka ce aka baka dama ne baka lokacin bautar Allah an hana ka ne an gada za maka ne baka da shi Allah ya maka asar Allah tana da wani nan tira jan hankali ne bawa bai da uzurin zama a wani wuri akan sabon Allah duk inda baka damar sabke wajibin da yake kanka to ka bar shi ka bar wani wurin in gari ne in unguwa ce ka bar in gida ne ka bar shi iyawa gida ne abokan zaman gidan maɓannata ne suka ƙasa saboda ka ta kasa gyarawa to ƙaura in unguwa ce ba ka iya gyara ko wani unguwa nawa an san ta unguwa ce ɗan duniya ba tarbiyya kaga ba yanda za ka yi yin gasa laka dole ka barta sai ko gari ne ya kai haka ƙaura in ma ƙasa ce ƙaura ƙasa Allah tana da faɗi ba ka da uzuri a wajen Allah ka ce mun ungo mu ce haka nan eh ba ruwan Allah da wannan Allah ka tana da faɗi kai je in za ka samu damar bautar Allah ka kama Allah uzurin garin ko wajen ya ce innama yuwaffas sabiruna ajran bighayri hisab an san aka ce haƙuri mu dai mata haƙuri gurin an ba ka bata bata haƙuri ya ce haƙuri yan uwa abu ne wanda yake ɗaukar jimurewa ɓangaren ibadar Allah dole ne ta haƙuri wannan sallah guda biyar kana harkokin ka ka tashi ka je ka aure an kiran sallah cikin dare kana barci barci ya daɗi an kiran sallah ka tashi ka zo ka yi aure ka zo ka yi masallaci duk wanda ka ta haƙuri azumin wannan kanshi kai da haƙuri kana kallon ga ruwa ga komai ga komai ka bari saboda Allah zai baka lada ta haƙuri ne saban Allah ne wani zai iya sha'awa iya sha'awa babu babu albakun arme kuma ga sha'awa ga lalaci yake ibar zina kake zina ka hakuri sha'awa ka rike sha'awa ka Allah baka wata arme kana da kana da wata talauci ga kudi na ana baka ana baka ana tambola ana ta miliyan uku ana ta miliyan uku ana gwada ana gwada muku an ba wani miliyan goma kai ne shirme ne kai hakuri ka je ka yi diplom ka buga ko contabil ce gwada wani ne ko ne za ka ce ana ga ana neman wani contabil a gidan gidan tambola kaka ji wallahi kaka ji ya hakuri ta hakuri talaucin ka daga daga talaucin haram kaka ji ya hakuri shi ne ka ji mure ka zama halak ka zama halakin ka shi ne magana kenan shi ne hakuri akan akan cin haram suka kuma hakuri akan magana bala'i same ka na cuta talauci ne rashin lalace su ne dai hakuri shi ne ga wani komai rayuwa ne ta ba hakuri ba mun zai kwada to kan bana hakuri kuma akan na magana wanda aka sanin an bata makara yace innama yufasalu ajrun Allah yana cikawa asabirun masu hakuri Allah ya ce ya masa ladar da zai hisab kai ce ba lisai ba Allah ya kawo mun laki ba lisai ba ba lisai ba ka ba nan kamata karin magana ne na a ba ka abu mai yawan gaske abin da ba haƙiƙa ba haƙiƙa ba zai ke abu ne na yawa idan Allah iya ba masu haƙun lada mai yawa magana ke ci gaba قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din kuma ka gaya wa mutanen ka ina maka cewa an mun unni an mun umarnin kar in bota ta mu kowa sai Allah mukhlishan lahu ad-din kuma ga Allah kadai zan nake tsarkake addini na gare ban gama Allah da kowa kuma umirtu li akun li an akun min li an akun awwal muslimin kuma an mun umarni wa min li an akun na muslimin ko yana kuma an mun umarni zama tuni ne horokon mai mai kauya duk doka ta daga wajen Allah ba kan zan gama ku bane ku je ku yi ba ni na kallon ku duk abin da Allah ya ce ni ne horokon mai aikata shi na'am shi bana horokon musulmi horokon mai mai kauya kan duk doka ta Allah da aiki mai wani ba kai hadi bane ba ai wasu aiki da ba a ka hadi kuma kai ma ka aikata na'am to manzo Allah kan shi haka yake bai zo ba dan ya hudu ayi kaza ayi kaza shi bai yi ake an mun umarni zama tuni ne horokon mai aikata ba shine horokon mai mai kauya zuwa ga Allah الله تبكيه ولا بيقدر ولا قريش لكن متى مثلا الله كم ترمه ان شاء الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته